أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu a cikin wannan littafi na rihilatul khulud zamu ta shafi na 46 wa ilayka hadhihi al khatimatu al munayra khatimatu shuhada bi al mauna an abi hurairah radiyallahu anhu qala بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهد عينا ثريا وأمر عليهم آثم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه وانطلقوا حتى إذا كانوا بالحدى بين أصفان ومكة ذكروا لحي بن هزيل يقال لهم بنو لهيان فنفروا لهم بقريب من مئات رجل رامي فاقتصوا آثارهم فلما أحس بهم آثم وأصحابه لجأوا إلى موضع فأحاد بهم القوم فقالوا انزلوا فألوا بأيديكم ولكم الأهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا فقال عاصم بن ثابت أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر اللهم أخبر أن نبيك صلى الله عليه وسلم فرموهم بالنبل وقتلوا عاصما ونزل إليهم نفر ثلاثة نفر على الأحد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدسنة ورجل آخر فلما استمسكوا منهم أطلقوا أوتار إسيهم فربطوهم بها قال رجل صالح هذا أول القدر والله إن لي بهؤلاء أسوة يريد القتل فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه وانطلقوا بخبيب وزيد بن دسنة أتابعوهما بمكة بعد وقعة بدر فابتاع بنو الحارث من عامر بن نوفل بن عبد مناف خبيبا وكان خبيب هو قاتل الحارث يوم بدر فلبس خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله فاستعار من بعد بنات الأرض موسى يستحد بها فأعارته فدرج بني لها وهي غافلة حتى أتاه فوجده مجلسه على فخذه والموسى بيده فزعت فزعة عرفها خبيب فقال أتخشينا أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل كتفا من عنب في يده وإنه لموسك بالحديد وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه لرزق رزقه الله خبيبا فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحلم قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوه فركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لزدت اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا وقال فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي ذنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الله آه وإن يشاء يبارك على أوصالي شلو ممزعين رواه البخاري وخبيب رضي الله عنه يقال له بليء الأرض لأن الأرض بلعته بعد بعد ما بعد ما مات ومن أشعاره في آخر أنفاسه لقد جمع الأعزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمع وكله مبدي العداوة جاهد علي لأني في وساء بمد يدي وقد قربوا أبناءهم ونساءهم وقربت من أجزاء طويل ممنئ إلى الله أشكو غربتي بعد كربتي وما أصل الأحزاب لي عند مسرعي فذا الأرش فذا الأرش صبرني على ما يراد بي فقد بدأوا لحمي وقد يعصى مدمئي وقد خيروني الكفر والموت دونه فقد ذرفت عيناي من غير مجزئي وما بي حذار الموت إني لميت وإن إلى ربي إيادي ومرجعي ما ليتي ga wato cikawa kyakkyawa na waɗannan bayan Allah wanda suka yi shahada a rijiya wadda wata rijiya da ake kiranta bi'ir ma'una an samu hadisi daga abi huraira ya da Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika wasu mutane su goma su je su yi leƙen asiri a leƙen asiri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa Asim dan Sabit shine shugaban su sun kama hanya sai suka shiga cikin ainihin garin wasu kafirai abokan gaba wato wani gari ne tsakanin Usman da Makka akwai wasu kabila wanda ake kiranta Huzai ana kiransu Banu Lihayan anguwan ne Huzai su kuma Banu Lihayan suka tafi suka ji labari ta ga wasu musulmi sun zo gittawa sai suka tada mutane maharba su ɗari suka bi su suka bin su lokacin da suka ji cewa ana bin su sai suka samu wani waje suka ɗan fashe ashe mutanen su kewaye su su ɗari kowane da abin harbi shi kenan sai suka ce musu ai kawai mun kama ku gara ku sauko ku sauko kawai ku kawo hannayenku za mu muku alkawari ba wanda za mu kashe a cikinku su goma shi shugabansu asim ɗan sabi ya ce wa mutanen na ya ce kai ku jama'a ni dai ba zan taɓa ba da wato amana kaina ga kafiri ba yau da mai kafiri ya ce amana Allah ba wanda zai rike amanarsa ya ce da haka ni kan tunda ni ne ni ba zan ba za a yi wannan dali ba sai ya ce ya ubangiji ka sanar da annabinka ga abin da ya faru wato mu mun wuce kawai suka harbe shi suka harbe shi da kibiya suka kashe shi tare da shi suka kashe mutum shida kaga sun zama bakwai sara mutum na uku su goma ne sai zama saura mutum uku shi ne sai su wannan guda uku akwai akwai hubaib a cikinsu akwai zaidu dan da suna da wani mutum kuma daban shi ne sai suka ce to ku kawai ku sanko in ba haka ba kun ga abin da ya faru da wannan to sun sai suka sanko akan cewa ba za a musu komai ba suna zuwa sai suka kunce igiyoyin da suke ɗaura sandunansu da takubansu sai suka ɗauɗaure su sai dai daga ciki ya ce su kaga wannan shi ne farkon cin amana kun ce musamman ba za ku yi mana komai ba ya ce to gaskiya ni gane na bi waɗancan da suka tafi ɗaya daga cikinsu ya ce shi fa ya zaɓi dama shi ma ya tafi suka yi suka yi da shi ya bi su su tafi ya ce shi ba zai bi su ba a nan take suka kashe shi suka kashe shi kaga ba abin ba wanda suka rage saura musu biyu sai Hubayb da kuma Zaid dan Dasna da suka zo da su Makka sai suka sai da su a matsayin bayi suka zo da su Makka suka sai da su bayi bayan an yi kuma yakin Badar akwai Banul Haris dan Amir dan Naufal dan Abu Dumanaf so suka sai Hubayb to kuma dama suna jin haushin Hubayb saboda a lokacin yakin badar shi ya kashe musu wato shugabansu yanzu kuma gashi an zo da shi a matsayin bawa da gangan ma suka siye shi don su rama abin da ya musu suka siye shi suka je suka ɗaure shi a wajensu da aka yi mitin aka ce kawai to yanzu a kashe shi tunda kaga yanzu an samu damar ɗaukar fansa yana zaune a gidansu a ɗaure yau da gobe sai ce a ba shi aron kuka aka ba shi aron kuka sai gara jikin shi da shi ana nan yana da wuka a hannun shi kawai sai yaron matan gidan yaro shi bai san me ake ciki ba sai ya tafi wajen shi ya ɗauki yaro ya sa shi akan cinya ga wuka a hannun shi kuma kashe shi za a yi ka zan kai ne sai ka ce na bari tun da daman kashe mutum za a yi matan gida tana fitowa ta ga wuka ta ga yaro a halin wanda ya san cewa kashe shi za a yi sai ta razana sai ya ga ta razana shi ne sai ya mata magana ya ce ah ya na ga kin tsorata kin dauka zan kashe shi ne cewa kada ki ji tsoro ni ba zan kashe shi ba ba abin da zan masa kawai yaro ne zo je na na ina wasa da shi to ita matar take ba da labari ta ce wallahi ban taba ganin ribataccen yaki irin kubai ba ban taba ganin mutumin kirki irin kubai ba ta ce ranar da Allah wata ran sai na zo na same shi da konsonan inabi yana ci alhalin mu daure shi ba abinci sai na same shi da inabi a hannun shi yana ci kuma gashi a makama babu inabi gaba daya har take cewa lalle wannan arziki ne Allah madaukakin sarki yake bashi to kun san ba a kashe mutum tun da a maka saboda yadda Allah ya ce banka gari ne amintacce wa man dakhalahu kana aminan da haka sai suka shirya to za a kashe shi amma ba a cikin garin maka ba za a fita da shi bayan gari wato hil inda ba haramin maka ba lokacin da suka fita da kubaib sai kubaib ya ce musu to roƙon na roƙon alfarma da Allah ku bani ne sallah raka'a biyu suka ce sun ba shi dama shine sai raka'a biyu har ma da idan ya ce wallahi da ba don kar ku ce ina jin tsoron mutuwa ba da na ƙara to ya ji daɗi ya yi sallah amma sai ya musu addu'a ya ce ya ubangiji ka san yawan su Allah ka kashe su ɗaiɗai duk waɗannan mutanen da suka mun haka Allah ka ka kashe su sannan Allah kada ka rage kowa a cikin su shine yayi waɗannan abiyar da yake cewa ban damu ba in an kashe ni ina musulmi ko yaya wato mutuwa ta ta kasance tunda ta kasance wato saboda Allah kuma duk yanda aka kashe ni inda Allah ya sanya albarka a ciki babu damuwa wannan hadisi ne da imam bukhari ya ruwaito to shi kubair yana daga cikin sahabbai da ake cewa masa ake mushi kirari da bali'ul ard wanda ƙasa ta haɗiye gawarsa ƙasa ta haɗiye gawarsa Allah ya aiko wasu ƙudan zuma suka ɗauki gawarsa domin lokacin da aka kashe shi an kashe shi sai wasu daga cikin wanda suke bin haushin suka ce suna son tabbatar su ga a kawo gawar shi su gaggawarsa sai shi ne to da aka zo sai aka samu babu ita Allah madaukakin sarki ya sa an ɗauke ta bayan ya rasu yana daga cikin abiya da ya yi kafin ya rasu yake cewa ya ubangiji ga kafirai sun tsare ni wato sun yi min taron dangi kowanne ba komai ya sa suka mun haka ba saboda wato gaba ne da kai saboda gashi gani an daddaure ni ga ƴaƴayensu ga matayensu gashi nan wato suna kokarin kashe ni yace ina kai kurce na zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma wato banda damuwa saboda wajen Allah kowane lokaci dan adam zai koma ina roƙon Allah ka bani hakuri akan wannan abin da za su yi ko yaya za su yi ragargadan da naman jikina wato sun ba ni zaɓi tsakanin kafirci da mutuwa za abin da suka ce masa kenan ya bar musulunci su kyale shi ya ce sun ba ni zaɓi tsakanin kafirci da mutuwa ya ce ni ko na zaɓi wato komawa gare ka haka ba ba mutuwa ce damuwa ta ba saboda kowa ma wajen Allah zai koma wannan su ne abiyadin da ya faɗa Allah madaukakin sarki ya adamu da su a cikin aljanna kaga bayan yadda suke wa mutuwa kaga mun kuma yadda muke wa mutuwa abun ba kyau duk kuma tsalle-tsalle kuma shi Allah maɗaukacin sarki wata hikima ta shi ba wanda zai mutu lokacin sa biyu na ba wanda zai mutu ko ko me ake yi ko yaƙi ko menene duk kana nan abunka amma fa ranar sai sai an mutu shi da da ya gane wannan sai da saki jiki ka abin da zai shi zai damu da alaƙa shi da Allah sai kyau. Allah Allah. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اصلح لنا امورنا وراحه لقلوبنا وابداننا وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين